ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا أخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gobe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi a cikin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a waɗannan darare masu albarka na ramadan kuma a wannan masallaci namu a daidai wannan lokaci yau muna yini na juma'a wanda ya daidai da 23 ga watan ramadan tafiya ta tafi gida yau hijira na da shekara 1444 idan masu bibiya ba su manta ba mana nan cikin suratu hudin alaihi islam sura mai namba ta 11 daga sama zuwa kanta a cikin surun alkur'ani mai girma karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 84 yau za mu tashi aya mai namba ta 85 insha Allah shine faɗin Allah ta'ala wa ila madina akawu shu'aib bismillahir rahmanir rahim wa ila madina akhahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط a ajiya karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 83 yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 84 a wannan sura mai albarka suratul hudin alaihi salam Allah ta'ala yake cewa wa ila madina akahum shu'aiba da yake ita surar ta zo da wani salo na ba da kisoshin annabawa mursalai daga wannan annabi zuwa wannan ko daga wannan mursali zuwa wannan wannan gaba ko magana ce kan annabin Allah annabi Shu'aibu alaihi salam an fara magana kan annabi Nuhu alaihi salam shine farko sannan sai annabi Hudu alaihi salam sannan kuma sai annabi Salihu alaihi salam sannan sai annabi Ibrahim alaihi salam sannan kuma sai annabi lutu alaihi salam waɗannan su ne manzanni guda biyar waɗanda aka yi magana a kansu a baya sannan wannan manzo shi ne manzo mai nan ba ta shida a jerin giyar manzanni da wannan sura ta zo domin ba da labari a kansu allah ta'ala ke cewa kamar raguwar 'yan uwansa na baya su ma mutanen madiyan Allah ta'ala ya tura musu manzo shine annabi Shu'aibu alaihi salam annabi Shu'aibu alaihi salam shine manzon da Allah ya tura zuwa ga Madian da yake shi ma sai ya dora kamar yadda 'yan uwansa suke yi magana ta farko akan tauhidi kadai ta Allah da tabbatar masa da bauta shi kadai sai ya ce ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah wannan shine da awa na kowane manzo da zo a bayan ƙasa da wannan yake farawa a bauta wa Allah shi kadai kada a haɗa Allah da wani a cikin bauta ba ku da wani abin bauta idan ba Allah shi ne a'ubudullaha malakum min ilahin ghayr ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta idan ba shi Allah din ba sannan kuma dalilin turo ne zuwa gare ku inji annabi shu'aib shine wala tanqusul mikyal wal mizan kada ku tauye al mikyal kamar kwanan awo ko buhu na kasuwa ko duk abin da yake ana auna shi da nauyi shine al mikyal al mizan kuma kamar sikeli ko kwanan awo ko buhu ya ɗaukar mikiyar mizan kuma ya ɗaukar sikeli ko lita ko abin da ya kama da wannan ko kilo duk wanda iya ɗaukar mizan Allah ce inni arakum bi khairi annabi shaibu alaihi salam yake faɗa wa mutanensa cewa ni ina ganin ku kuna kan alkhairi inni arakum bi khairin ina muku kallon kuna kan alkhairi ya ku al'umma har in kun bi irin da'awar da nazo da ita wa inni akafu alaikum azaba yawmi muhit ni kuma ina jiye muku tsoron azaba a wani yini mai gamewa wannan yini shine yinin alkiyama malamin tafsiri ke cewa madiyan ismu ibn ibrahim al-khalil shi madiyan din kamar suna ne na ɗan gidan annabi ibrahim a.s. sun masara isman lil ƙabila sannan sunan ya ci gabe ci gabe ya zama sunan ƙabila magabata min auladi daga cikin 'ya'yayensa wa huwa al-muradu huna wannan kuma abin da ake nufi a wannan gun huwa fil asl ismu madayan banaha madayanil madhkur wannan madayan din wani gari ne sananne wa shu'aibu minhum bin nasb kuma annabi shu'aibu dan garin ne dan uwan su ne ta dangantaka ta nasaba wa yuqalu lahu qatibul anbiya shi annabi shu'aibu alaihi salam ana ce masa qatibul anbiya kamar sifika a cikin annabawa ko mai gabatar da takarda ko mai gabatar da jawabi domin Allah ya masa Allah ya masa harshe Allah ya masa hikima wajen bayani yasa suke masa liqabi da kadibul anbiya li husuni muraja'ati domin iya da kyawun tattaunawa a cikin zance da shi annabi shaibu yace yace ya qawmi ibudullah wahaduhu malakum min ilahin ghayruhu ku bauta wa Allah shi kaɗai ba ku da wani abin bauta idan ba shi ba wala tanqusul mikyala wal mizan kar ku tauye al mikyal kamar kwanan awu ko buhu ko abin da ya kama da wannan wal mizan sikeli ko lita ko kilo duka abin da zai bada nan gobe shine mizan to kada ku tauye shi domin su a galibiya yan kasuwa ne an bayyana wannan kusan shine laifinsu da fi shahara daga cikin laifukan da suke wa Allah tauye mizani da cuta da cutarwa wajen siye da siyarwa sun kware a wannan layi kuma sai Allah ta'ala ya turo annabi su kutum akan wannan matsala ne zo yi musu bayani cewa tauye kayan awo da suke yi ba alkhairi ba ne su daina in ba su daina ba kuma shi ubangijin yasu zai kama su zai damke su ya yi musu azaba daga gare shi tun daga duniya kafin aji alƙiyama wala tanqasu al-mikiyal wal mizan sai ya ce inni arakum bi khairin har in kun ji wannan wa'azin kun daina to ina ganin ƙarshen ku zai zama da alkhairi khairi ne na'ima tugunikum an taqafif Allah zai wadatar da ku ba ma sai kun yi cuta da cutarwa ba har in kun ji wa'azi kun tuba to Allah ta'ala zai ni'imta ku da kuma ni'imomi da gari ba sai ba sai kun cuci kowa ba wa inni akafu alaikum azab yawmin muhit kuma ina ji muku tsoron azaba a yini na alkiyama matukar kun mutu ba ku daina wannan zalunci ba inni arakum bi khairi wannan khairi da malamai suka ce mu'asirin fi ni'ma qalahu ibn abbas dan abbas yace da Allah yace inni arakum bi khairin kamar Allah zai musu wadata ta ni'ima ni'ima a gida ni'ima a waje ni'ima a kasuwa ni'ima a gona matakar sun ji wa'azin da annabi su zo da shi ko kuma bi khairin fi kasbin wasi'a ko kasar ku ta noma ta bada ainihin amfani mai kyau ta zama mai albarka ce duk abin da aka noma sai Allah ya sa masa albarka ya samu linki ba linki shine khasbin wasi'a shine inni arakum bi khairin kamar da malam mujahid bin jabal ya fara sannan kuma a fahazzarahum zuwaru ni'ma sannan shi annabi shu'aibu alaihi salam yake jan kunnansa game da gushewar ni'ima kun san saban Allah shine tushe ko jigon gusar da ni'ima a bayan ƙasa duk inda ake saban Allah a galibiya ni'ima ba ta zama to idan sun ƙi su daina cutar mutane wajen awo da aunarwa to akwai yiwuwar wannan ni'ima za ta gushe ni'imar zaman lafiya ni'imar arziki ni'imar kaza duk za ta gushe wa gala asir kuma hauhawar farashi farashi zai dinga hauhawa zai dinga tashin gwauron zabe ko zai dinga hauhawa ba ba ka kautawa shine gala asir to sabon Allah iya jawo wa hululun nadima kuma azaba ita ce nadima azittu ni'ima azaba za ta yi zuwa ta soka a gare ku in lam yatubu har in ba ku tuba ba amma yamta wa inni akafu alaikum azaba yawmin mu'id kuma ni ina ji muku tsoron wata azaba marar iyaka a wani yini na alkiyama wanda Allah zai da muke ku azabtar da ku sakamakon irin wannan daga nan mai faru ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين annabi shaibu alaihi salam ya ci gaba da bayani yace wa ya qaumi ya ku mutane na awful mikyal wal mizan ku cika kwanan au ku cika buhu a yanda tsarin su yake a asalayyar wannan yanki idan asalayyar ku kwanan buhun ku kwano 80 80 ne to kar a sa 78 ko 76 kar a sa idan alayyar ku kwanan buhun ku kwano 40 40 ne to a sa 40 karasa 38 karasa 39 duk inda urfin ku ya nuna haka ne in an ce buhu to mai kwano ba za a ke to duk yadda za a yi kada a tauye shi daga wannan urfi da al'umma su ke idan an ce mudu iyacin kamar gwangwani 18 misali ko iyacin gwangwami 24 to kar a mai wata mugunta ya kasa cin wannan adadin da aka sani duk abin da aka san cewa kaza ne kaza ne to duk abin da aka yi na ha'inci da rage wannan abin ta fuskar adadi ko cuta ko a cakuɗa wani abu don ya ba da sakamakon abin to wani duk iya cikin taɗafi iya cikin tauye mizani kuma iya cikin abin da Allah ta'ala ya turo annabi sha'aibu yi wa'azi a kansa ya ce ya ƙome auful bukiyana ku cika kwanan au ku cika buku yadda yake a shari'anci ai a timuha ku cika shi an fahimta a ku cika shi yadda yake a bilkisdi ai bil'adu da abin da shi ne adalci kaza kaza ne in na je siyan buhu a ada buhun nan kwano kaza ne ciki to kai mai sayarwa karkasa ƙasa da wannan in ma wawan suna sawa da kace ni nawa kaza ne a bambanta ma furan da nasu an fahimta amma karka sa ƙasa da yadda aka sani kuma a tambaye ka ce haka ne a ci to duk abin da ka ci a wannan kamaya ne ka cutar jahannama kuma sai ka yi amanta a gobe alkiyama wala tabkasu nasu ashiyahu sannan kada ku tauyewa mutane haƙƙinsu tabkasu nasu shine tanqusuhu min haqqihim shay'a kar ku yarda dan wani ya zo daga ƙauye zai kawo abin siyarwa ko kuna gari kuma su wala-wala a siyo mai fanta mai sanyi a ɗan sashi a lungu ya sha a ji a yanka shi bai sani ba to Allah ya sani wallahi su matallahi Allah ya sani ko kasuwar dabbobi ko kasuwar buguna a galibiya suna irin wannan dama ya kuma bibi ya jan lemu a kwalba ba kai shi dan wani shago ba ya jan lemu da fiya wuta to da ma za a tsaya iya kudin lemun da fiya wuta da da sauki to sai an linka yi sama da goma sha biyar sannan kuma zuwa ce mai kaza da kaza da sauransu duk irin wannan abubuwan Allah ya sani ba a koye masa komai tunda ya ce wa inna alaikum la hafizina kiraman katibi da magana ta kare duk yadda ka koye kai cuta Allah ta'ala ya sani kuma sai ya baka labari akan ta gobe alkiyama an fahimta shi yasa ana Allah ke cewa wala tabkhasu nasa ashiya'u kar ku tawayewa mutane kayan su haƙƙin su ku cuce su wala ta'asu fil ardi mufsidin kar ku juya kuna masu barna a bayan ƙasa a ce tauye mizani barna ce fasadi ne a yi cuta wajen awo da aunarwa fasadi ne barna ce kuma irin wannan abun yanzu ba inda bai shiga ba sai kawai inda labarin ka ya tsaya amma inda ma ba ka zato wallahi irin wannan musibar ta shiga da wahala ka samu kasuwa guda goma ba a samu takwas ko tara ana wani algusu ba kowa da inda ya kware a algusunsa wani algusun ma haka suka yi mamaki yanzu a ta dabbobi ba na musu algusu ba dabba ko kaji sai a musu algusu ko ka ta hanyar allura ko ta ba su wani abu na sha ko wani abu daban za su canja siffar da ba ta su sai a kai su kasuwa wani wani algusu ne algusu ne ko kuma irin abin da ya shafi har da su ƙorodo ne ko ridi haka sai a samu wani abu wanda ya yi kama da shi sai a sa a cikin abin da ya ba da nauyi irin nasa wadda ta alhus ne kai an cewa an suma an za sai da kaji sai a je a jiƙa kajin sai a je a sa su a yashi yashi ya daddan kare a cikin su an ɗaga kaji nauyi wai dan kaji nauyi a hannun ɗaya nauyin yashi ne sannan wani murahin sai ƙaure abin da ya yi ya tashi duk al'umma a galibi haka ake ko harkar manja ko harkar menene duk dai gashi na hatta harkar maganin kwarin nan an ce akwai gunda shi sai da expires wanda ya riga ya gama a dokar da batu da yi shi ya tafi daga aiki amma zai yi duk a galibi hana ya sa zaga ga kasuwar ana ta yi amma ba ba lokacin ana ta yi kullum kasuwa kullum amma wallahi albarka Allah ya dani domin algusa ya yawa cuta ya yawa ga tsarin na ƙarya rantsuwa wallahi tallahi billahi allazi ni magane su ko kare yake ba kai sai shi ba a matsayin kan dan kasuwa ya take rantsuwa ba rantsuwa sai rin kasuwa ce ba rantsuwa inne ibrahim kaza kaza ne kaya an zaka sai ka sai ba zan da jirka ba zan rantsuwa ce kai ma ko me siya ba a ce ka tambaye yau sai ba ba tambaye ka kai daga ibrahim da yake sauran in ya maka sai an ma maka tafiyar ka wannan shine abin da ake a kasuwanci amma an tsuwa ta yi yawa rantsar da na ƙarya ya yi yawa al'us ya yi yawa cuta ta yi yawa ya sa manzan allah ya ce a habbul buƙa ilan lahi masajidu duk wani gu na zama a bayan ƙasa ba inda allah ya fi ƙauna kamar masallatai sannan ya ce wa abu gadul buƙa inda lahi aswaquha gunda Allah ya fishi da shi a bayan kasa shine kasuwanni manzon Allah ya faɗa na hadisi ne kuma masu sharhi na hadisi suka ce domin a kasuwa ana cuta ana rantsuwar ƙarya ana algus ana ha'inci ana ana suddabaru ana a wannan tsafi ana can ba abin da ba a yi ana binne binne ana kullu dalilin wannan mugunyar aikin sai Allah ya tsaro gaba da guni wanda Allah ke fishi da shi ga kudin ruwa ga riba duk aka so da ke ruwa wani to daga wannan shi ne laifi da Allah ya turo annabi sha'ibu alaihi salam yi wa'azi a kansa ku daina ba kyau in ka tsaya kan halak ka sai Allah ya samu ta albarka shine inni arakum bi khairi ina ganin kuna kan alkhairi in kun tuba ba kun daina alkul kun daina cuta a kasuwa to abinda za ku samu sai Allah ya sa masa albarka dama kuma abinda ake nema albarka ake nema ba yawa in yawa ne sai Allah ya bar kamar karuna ka tara dukiya ka kai ka wuta me amfani da kuma ba ta da amfani amma in Allah ya sa ma albarka sai baka iko sarrafa ta kai alkhairi kai zumunci ka ba da zakka ka kai muku addini wannan shine amfani dukiya shine amfani da in ba ta yi ma wannan ba ba ta da rana ba ta da rana ko kaɗan wallahi don domin duk abin da Allah ya baka da dukiya har in baka nemi aljannar Allah da shi ba kai asara tunda Allah ya ce ku nemi idan aljanna cikin abin da na baku wa mutaki fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira cikin abin da na baka kuma dukiya duk yawanta a yau aka ce ka faɗi ka mutu ba abin da za ta yi ba abin da za ta yi ma wallahi ko daga ƙasa za ta taɓo sama a ce ka mutu ka bar ba abin da zai ba ta zama gada magada zuwa biyu kare su amma in ka ɗau ɗaya cikin goma ɗaya cikin ɗari ka gina alkhairi kana da rayuwarka sai ka samu makoma mai zuwa daga amma yankin nan saboda ku yi amfani da damar ku da Allah yau wannan taron za ka je ka tara ma ka barwa wasu duka sabon Allah bayan kama a dinga gasa ana almubazzaranci ana alfahari kai kuma kana can kana amsa tambayoyi a lahira kana can kana amsa tambayoyi yasa imamu al-hasan al-basri ko shi dai ko wannan umar bin abdul aziz dab da ajalinsa sai irin haka amma kusa da suke cewa za ka mutu kuma gashi mu ba mu ga wani abu da kamar ba yayin ba yake ce to ‘ya'yana ga su nan idan mutanen kirki ne allah zai ji mutu a lamarin sa in dai mutanen kirki ne wallahi allah ba zai taɓa da su ba in ko mutanen banza ne me amfani da bar musu dukiya da daga samun allah bayan ba mu na sai ce inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa wani salihin duk mutumin kwarai allah ne ke jibin da lamarin sa in dai mutumin kirki karka damuwai za ka mutu makabar ɗanka kuɗi ba a ba shi tarbiyya ba shi alƙur'ani magana ta gani in ka ba shi wannan kasan laifi da Allah da kansa zai sanya masa albarka amma me abin ka bar mai dukiya ba tarbiyya ba ilimi ka ba wa dukiyar ana ya sama a ta hausa sun canfa dukiyar gado kamar ba ki da albarka kun ba albarka ba ce ba da ba a iya sarrafa ta dama mutum ne bai taɓa zuwa kasuwa ya yi kasuwa ba bai san wahalar samun kuɗi ba ba shi biliyon kuɗi ya canja waya ya siyan wandina Allah ku ya siyan mota sai buga can to duk dukiyar da za a sata a gaba na mata irin wannan kisa ba irin wannan jita ya sa nan jiran zaka nemi abu kansa ko ba mai mai faɗa ubansa ya mutu ba za a mai faɗa ba kuma uwarsa ba za ta mai faɗa ba shi kenan sai ga an ba shi miliyoyin kuɗi ko wata shida ba za su yi ba ta ƙare ya kama su kadarori iya su babban abin da za ka bar wa ɗa gado mafi alkhairi gaba mai tarbiyya ka tarbiyyantar da shi ka ba shi ilimin addini ba za ta kare ba Allah ya ba mai kuɗi inni arakum bi khairin wa inni akafu alaykum azab yawmin muhit wa ya qawmi awfu al-mikyal wal mizana wa la tabkasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin na'am بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين
annabi shaibu alaihi salam ya ci gaba da musu wazi cewa baqiyatullahi khairul lakum baqiyatullah suka ce da'atullah ku zauna cikin yiwa Allah da ya fara kai gari kamar da imam imam mujahid ya fara baqiyatullahi da'atullah ya ku mutane na ku zauna cikin yiwa Allah da'a wannan shine abin da ya zama alkhairi gare ku kar ku yadda ku juya wa Allah baya wajen da'a shine baqiyatullahi khairul lakum ay rizquhu albaqi lakum ko kuma arzikin da Allah ya wanzar muku na halal ba tare da cuta ko zalunci cikin shi ba khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku akan ku tara dukiya ta hanyar zalunci ta hanyar cuta to dukiya kankanwa ta halatta ku alkhairi akan a tara dukiya ta hanyar haram to Allah ya ce kadan din yafi alkhairi in kuntum mu'minina har in kun kasance kuna da imani to wannan shine abin da ya kamata ku sa a gaba ba ƙoƙarin tara dukiya ta hanyar haram ba rike abin da Allah ya baka ta halal kuma ka nemi Allah ya samu albarka cikin shi wa ma ana alaikum bi hafiz shi annabi shabi ya ce ma duk abin da nake faɗa muku ba to Allah bai turo ni da dinga biyan ku sako da lungu ba ni dai ya ce ni isar muku da wannan sako shi ke ba zan bi kowa kasuwarsa ba ba zan bi kowa gidansa ba ba zan bi kowa inda yake harkokinsa ba a'a wannan ba aiki na bane shi ne wa ma'ana alaikun bi hafiz kowa ya ce alƙalin kansa mutum zama alƙalin da shi amma dai kun ji haram kun ji halal idan ka kiyaye ka tsira idan kuma baka kiyaye baka tani wannan shi ne fassara wa ma'ana alaikun bi hafiz kuma hatta wani abu da ya zo a wannan al'ummar al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan hijira da manzon Allah ya shekara goma sha uku a maka bayan manzanci izinin Allah ya bar shi umarni ya hijira ya koma Madina da ya koma Madina suran da aka fara saukarwa to ta shafi irin wannan rawar ita ce suratul mutaffifi ita ce suran da aka fara saukarwa bayan annabi Muhammad ya hijira daga Makka zuwa Madina ita ma din magana take game da harkar kasuwa awo da aunarwa sai da siyarwa Allah ma ba laifi kaɗan karanta mana ita miki بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
ويل للمطففين Mm.
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون Mm.
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم Allah ya ce wani domin da mudafifi bone ko shiga uku ta tabbata akan masu tadafi masu tauye mudin au masu alkus da ha'inci cikin au shine tadafi kenan ka tauye wani abu kai cuta ka cuci wani akan kafi shi wayo kafi shi ilimin wannan abu ka cuce shi bai sani ba to duk mai irin wannan aikin a sana'arsa ko a kasuwancinsa to Allah ya ce a masa albishir da bone da shiga uku a lafiya shine ma'anar wailun lil mutaffifin sai Allah ya fassara tafifin da kansa yace alladheena izaktalu ala an-nasi yastawfun su irin wadannan idan za su auna a gun mutane za su cika an fahimta in mudu mudu ne sai sun cika in buhu ne sai sun cika in su za su auna cika in su za su siya sai sun cika abin iyaka cika shine alladheena idza katalu ala an-nasi yasawfun amma wai idza kaluhu aw wadaluhu idan za su daura musu askeli ko su auna musu na mudu mudu yukusiruna sai su tauye musu kuma su su siya a cike amma in sun tahi sirwa su siyar ba a cike ba sai Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mabusuna masu irin wannan sana'a masu irin wannan mummunan aikin ba su da sanin cewa Allah zai tare su a gaban su ba su da ilimin haka har yanzu ba su san za a mutu a tashi ba duk mai irin wannan sana'ar Allah ya ce a tabbatar da cewa ya manta ne akwai tsayuwa a gaban Allah ruwan kiyama Allah ya zunnu ulaika annahum mabqusuna Allah ya ce li yawmin azim Allah zai tada su ya tsaye da su a wani yini mai girma ne ne na kiyama to duk macuta a kasuwa su san wannan haka kawai a ƙara farashi haka kawai ka koyi kaya ka dinga bige-bigen waya sai ka ga dama ka sa farashi Allah iya ganin ka wallahi Allah iya ganin ka dan an ce kai kasuwa ba a ce ka zama azami ba dan an ce ka ci riba ba a ce ka azura wa mutane ba da gangan sai a ɓoye kaya da gangan a kiftuwa ne sai a biyo a ɗaya biyu da masu fito ne sa farashi da saka dama kai ka mutu dole ka dinga saba yanzu zaka yi Allah iya gani kuma ya ce duk masu irin wani albishir ɗinsu akwai tsayuwa a gaban Allah ruwa da za su amsa kalla Allah ya zunnu ulaika annahum mabghusuna li yawmin azim Allah zai tada su domin wani yini na alkiyama yini mai girma to wannan shine baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bi hafiz daga nan me suka ce قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد sun yi shiru duk abin da ya zo na sako ya faɗa musu kamar sun ji to yanzu za su yi response za su ba za su mayar da amsa suka ce ya shu'aib ya kai shu'aib asalatuka kuma an karanta da asalawatuka salatuka kamar mufrad salawatuka kuma jami'i an fahimta yanzu sha'ib wannan sallar da kake yi in ka karanta asalatuka kamar ne in ka karanta kuma asalawatuka yanzu sha'ib sallolin da kake yi ta amuruka su ne suka baka umarni annatu kama ya abudu aba'una ka zo ka ce mu bar abin da muka gada iyaye da kakanni suna yi dan kawai kana sallah mu mun gadi wannan kasuwar iyaye da kakanni mun koyi cuta da algus kawai idan ka zo kana sallah ka ce mu bari an bayin da an kwana zan irin wurin a yanzu wani na ma zai karatu yaushe aka haifi ba dan gidan wancan bane ne ana yi yaushe ma ya zo ne yaushe a yi na yi karatun da kawai zai zo ya ce kaza kaza kaza kaza to iyayenka kakannin ka sun zaka fara wannan magana ya sa qur'ani yayi didi da kuwa ba zamanin da qur'ani bai didi shi ba duk abin da ka faɗa yau dan an faɗa ma gaskiya kakannin ka sun fara bana kuma annabawa aka fara wanda Allah ya ce musu wahayi dan ka faɗa ma da wata magana ne a shi ba muna ba cikin wannan sai dai ka jira za ka mutane kuma za ka zo a gaban Allah shi ne magana kawai suka ce wannan sallar da kake shayi buɗe za ta zo da baka doka ka zo kawai ka ana ka hana mu abin da muka gada daga wurin yayan mu aw an nafa'ala fi amwalina ma nasha ko kuma dukiyar tamu ma sai ka zo ka sa mana ido a kanka ba za mu yi abin da muka gada ma ba ba za mu sai kayan mu sayar yadda muke so ba dukiyar tamu sai an sa mata ido innaka la'antal halimur rashid yanzu kai wani wani shirye mutum ne kai yanzu kai wani shirye tsaye a shi ne inda al'adar halimun rashi kai wani mutumin kirki ne kawai za ka baka tsaya ka je milimbar abin da muka gada ba wannan shi ne amsar da suka biya da bishiyar bala islam kuma a kamar yadda malamai suka faɗa suka ce annabi shaibu alaihi salam mutum ne mai yawan sallah kathiru sallah iya yawan sallah yi ne suke ce to wannan sallar taka da kake ita ce za ta sata a ta zo ta hana mu abin da muke yi imamul ahmad yake cewa a salatuka shi ne a ƙira'atuka kuka wannan karatun da kake shi ne kawai zai baka doka ka roka ana ma abin da muke yi magana daga iyayenmu ai au an na fa'ala fi amwali na ma da sha mina ziyada wa nuqsan ko kuma ka hana mu abin da muka dama da dukiyar mu ko mu ƙara ko mu rage kawai ka zo ka ce mana kawai mu daina innaka la'antal halimur rashid aradahu as-safih al-ghawi sun ce masa yanzu kai shirye ne ke tsatsere suna nufin a'a hankalinka ya tafi ko kuma kai ba mai hankali ba domin larabawa malin ya ce wal arab ta siffu shai'i bididdi su larabawa suna siffanta abu da kishiyarsa in an ce masa yi an talhalimun rashi yanzu kai mai hankali ne kai shirye ne ta wato kishiyarsa su gire an fahimta kamar yanzu kai yanzu wani ya rai ba hankali gare ka ba kai ba ke tsaye ba ne a yi bayan da za a yi mujika shi ne larabawa ta siffu shai'i bididdi wa kalu ala wajen istiza ko kuma sun faɗi wannan bisa fiskar izgiri yanzu kai wani mutumin kirki ne ina maka jirgin karatu ba ɗan gidan wani ba ne shi ne izgiri an daretin a wulaƙanta mutum a nuna shi ba komai ba ne don ya faɗi gaskiya kawai to wannan iyayen kakannin kakannin kabiru sun faɗi wannan abu bai za a nika an talhalin rasu ko kuma a yanzu kai kake mutumin kirki ne ka zo ka ce mu bar kaza mu bar kaza to kai da kai ne zarki duk ina kusanto muku da ma'anar bugari domin a wannan zamanin akwai masu magana irin waɗannan akwai masu magana makamantan wannan to kusan haɗarin ta ne duk abin da za ka faɗa in an faɗa ma gaskiya kai ta kamar ba domin in ka ba da mummunar amsa to za ta rabasta kowa zuwa ga wanda ya turo magana shi ne allah ko da kowa zuwa ga alƙur'ani kaga mutum ya halatta abinda duk ya halakar da kafirai wajen furci to in sun faɗi magana su a tunanin su annabawar suka faɗawa kuma Allah suka faɗawa sai Allah ya fishi da su ya dambara su gaba da yasa duk abin da kake samu na kuɗi ko na jin daɗi ko na sharholiya har in ka ji an karanta mana su ka san irin martanin za ka faɗa billahi azimu akwai abin da za ka faɗa za ka halaka ba ruwan mai faɗa ba abin da ya shafi shi ma maimaitawa ne Allah ne ya faɗa ya faɗa amsar da ka bayar kuma da za shi da kuma zuwa ga wani turo guda a fahimta shi ne yanzu kai a rayawar ka wani ke tsantsan mutum ne ka wani mai shirya ne ina ina kala an dal halimu rashi daga nan fa me suka ce قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي نعم ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب bayan sun faɗi wancan magana ta izgili da magana rashin girmamawa kuma sai annabi shafi sai ya mayar musu da magana ta ilimi kuma wannan gaba ce da yake gane mai da'awa ne matsayinsa haka yake tafi da'awar kawai a sama kamar ka faɗo siyasa kawai yau ɗaya gobe ka ce kai ma ka zama wani abu ko hawan feda kai wa da'awar an bayyana a irin wannan salon na a faɗawa annabi magana mai zafi a jona martani zai ba to wannan shine alamar gane mai da'awa wanda ya karanci da'awar a karanci ke amma ka ji mai da ya fiya ba ni ba zan cika zai kuma da a na bai ba bai ba annabi shi aibu kuruwa sun faɗa masa magana har ma suna sun fanta shi yarjin hankali amma da ya tashi amsa tsaye ku yi abin da wasu sai ce ya kawo ya kuma mutane na a ra'aitu ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi har in wannan da'awar da na zo da ita hujja ce daga ubangiji na ya zo ya turo ni sako ne daga Allah na zo da ita wa razaqani min rizqan hasana kuma ubangiji na ya min arziki arziki na halal wasi'an halalan ya min arziki ni shu'aibu ya min arziki na halal mai yawa an fahimta wa razaqani min rizqan hasana sannan kuma ni arzikin da Allah zai ba na haram bane ba na ba na tauyewa mutane mudu da da kayan abu bane sannan wa ma uridu an ukhalifaku annabi shaibu alaihi salam yace ni ba ni da buri ba ni da manufa akan na saba muku ila ma an hakuma an na saba muku kan abin da nake hane ku ba zan ce ku bari bari da zagaye ne a'a ba aiki na bane duk abin da nace kar ku to ni ma na tsare kai na bane duk abin da na ce kuyi kuma ni ina ƙoƙarin gamata ban ce zan hana ku abu kuma da kewaye ne ya sa zo ayyul bin abi sulma yake cewa la tanha an fi'li wa ta'ti mithlahu arun alayka in fa'alta azima kar ka hana abu kai kuma ka zai kewa abu to wannan abun kunya ne mai girma abun ka ka ce kar a yi kaza kar a yi kaza kar a yi kaza kuma ka kar yi an fahimta wannan iya kawo cikas ga da'awa kwarai da gaske ya sa masu da'awa dole sai kun taimake su ba don aikin da ke kansu ba garman aiki ba su fitila ne wa'ansu kallonsu suke wajen addini ɗan kuskure kaɗan mai da'awa zai ce kowa su yaji addini kuskure na ɗan adam ba wanda shi ba mala'ika ba shi ba annabi ba amma sai a kasa ba shi uzurin kuskure he ya zamto kamar ana mai kallon mala'ika ne an fahimta amma alkhairi ne zaton alkhairi akwai wani malamin mai na ban mu labari wata rana da daddare ne maka bayan sallar isha ne sai ya ga iya dan canji a kawon dinsa zai je ya ce dan ciro kudin ce ba zai zo ya ce ba sai zauna gidan salafiya to da ya je sai ta da dan layi a sai koma gefe haka domin na layi su na gaban su cira ni ma ya je dauka to sai wani ya lalawa a argata mala kuma kuna zuwa irin nan ne ku duba ba ku ne bai je zai ciro haƙinsa ba ba ba maula ya je wa gidan wani ya je ba wai ma da dama kuma kuna zuwa irin nan ku to kaga wato ba a gan shi abun da haramun ne a gan shi a filin farko wani gidan mata a kona ba ko hanya ce ta fice ka sai a baka da yau ai ba ga sunan malama ba ai ga su nan ka san duk masu irin wannan tace ta yi iska ne ba ka san gaskiya ne ai ga irin malaman ai ga sunan su suka ce kaza kaza kaza me ya kawo sunan to kai wa ya kawo ka kai ba musulmi bane abinda aka haramta wa malami kai ba haramta wa abinda aka ce malami kare kai ba nasi bane shi gangare an fahimta duk wannan alama ce ta munafirci da kuma ba a san da awon akwai wani malami yake ce wallahi ya tafi zai gano wani filin a bayan gari to yara suna fal haka sai ratsa da shi sai wuce wannan ratsawar da yake kafin ya dawo gida ayan gabar a filin ba hanya ce ba ta kai shi ba zai ratsa ya wuce gonar sahibi ya kai ga ya ce wallahi kafin yanzu ai ma mun gan shi a kabilin bakar lambar yadda kasan an gani a stadium wannan akin ba yara ne suke wale ranar cikin sai da ya sa aka ce hasanatu labaran sai ya tun mukarrabi saboda ka wannan shi ne a annabi shi yake cewa ma uridu an ukhalifukum ila ma anahum an in uridu illa al-islam masbat a kullum abin da nake so mu kawo gyara gurgurdan iko ni da kuma haɗu mu gyara ku gyara a cikin wani al'amura sai a zauna lafiya uridu illa islaha masaba'at wa ma tawfiqi illa billah in na dace to daga Allah da ce mai ba kokari na ba ku duba lafuza masu daraja ne faɗa musu lafuza da girmama in kun ga na dace to wallahi ba kokari na ba daga Allah shine wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib ga Allah shi Allah ne mu dogara kuma ko wata tana da shi ba yanda za a yi na faɗa muku ƙarya ba yadda za a yi kuma na hana ku abu ni ne da zai ke masa ba zai yi ba daga ne ci gaba da ce musu
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد annabi shaibu alaihi salam ke ta ya kaumi ya ku mutane na la yajrim manakum shaqaq ai kada sabanin da muke da ku ya dauke ku ya dora ku kan wata hanya ta rahin adalci kar dan ni kun ga na faɗa muku gaskiya ba ku so kun tsane ne kuna mun fatan shari to kar wannan gabar ta sa ku je ku je ku ga ku halaka haka ke faɗa musu la yajrim manakum shaqaq ashiqaq shine alkilab an gane ko kar sa'awar da muka yi da ku ni na ce kaza kun ce kaza to kar ku yi amfani da wannan damar ta sabani ku je ku je ku kanku ba halaka kar ku yi wannan ni dan adam ne in kun kyamace ne ma kun ce ban iya ba amma kar ku yarda ku ki gaskiya duk abin da za ku mu a matsayin na dan sako na faɗa muku na yarda amma gaskiya dai kar ku zaɓa mata idan har saɓani na da ku kiyayyata da ku ta sa kuka je kuka jefa kanku a wannan halaka to sai kun kora dama kuma haka ba tana faruwa a yau a ba da malam wani a ciki ba ni ba ruwana ana samun irin wannan ba da suwana a ciki ba to kaga kai ba gaskiyar kace ne ba kake kai abin da ke idan ka ai suwana suna ciki ma ruwanka da abu ma'ana kana ta duk gaskiyar da take kun inda ya wani kai ma ruwanka wannan jahilci ne jahilci ne ita gaskiya ko a bakin shi na kamata yake idan magana ake ta gaskiya ba ruwanka da surar mutum ba ruwanka daga ina yake ina ya zo mai yake ba ruwanka da wata gaskiyar za ka ɗauka ka yake da ita kawai hadisi ne a aya ce abin da ake nema ke amma suwa ne ko ƙungiyar kaza ta ce kaza ko suwa ne ta ce kaza duk wannan magana ta son zuciya kawai ita gaskiya ɗaya ce ko manzon Allah ya ce al-hikmatu dalatul mu'min ita hikima ko gaskiya dama kayan da mu'mini aina ma waje da ba a kaza duk inda ya sami shiga maka yanzu ba ruwanka waye ya faɗa waye faɗa a ina magana take mai asalin ta ya ce in kun sake ƙiyayya da kuke mun da saɓani da kuke mun wallahi zai ɗauke ku ya kai ku irin abin da ya samu mutane da suka bace an yi ba kun misla ma a saba kawo nuhi ga shi nan dai kun labarin mutane adabin ba in kuka sake ja'in ja da kyamata ta da kuke yi da sabanin da muke da ku ya rawu karbar gaskiya to za ku je ku jefa kanku kwatan kwatin abin da ya samu ta na nabi alayhi salam shine an yusiba kun mithla ma asaba qauman nuhi me ya samu ta na nabi an halakar da su da ruwa ko fa agarqanahu ajma'i aw qaumu hudin ko kuma abin da ya samu ta na nabi hud ya sami su ko an halakar da su da iska auko salih ko abin da ya samu tana bai sare sare ku shine an haka da tsawa ko asaiha tsawa ka wasu mutu to in kun ki karbar gaskiya to ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da ya halaka da waɗancan to akwai yiwuwar Allah da kan muku shi ko Allah ya muku irin yadda yawa mutanen annabi Nuhu ko ya muku irin yadda yawa mutanen annabi Hudu ko ya muku irin yadda yawa mutanen annabi Salihu alaihi salam sai ce wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id ai ga mutanen annabi lutu nan ba su da nisa da kuwa kamar jiye-jiye ga suna kuna da labarin an musu ali a sati da an cicciba kasar an kai ta sama an yi upside down ne ta hura da labarin ga suna kusa da shi ne wa makamu lutu ne kuma ba yi mutanen annabi lutu ba nisa suke da kuwa yi kun ji kuma kuna jin labarin abin da ba da su to ku kiyaye kar ku yadda ja'in ja da muke da ku ko sabawa ta kai ku zuwa ga Allah ya fishi da ku ya halaka ku kamar yadda halaka da waɗancan mutanen daban-daban daban gasu saboda ku ci gaba da kiyayewa sannan ku bi gaskiya in kun ganta ku ajiye sabani ku kiyayya ku rungumi gaskiya ita ce zaman ku lafiya a duniya kuma ita ce zaman ku lafiya a gobe kiyama gaban Allah daga nan me ce musu Allah wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi إن ربي رحيم ودود annabi shaibu ya ƙara cewa da su wasu tagafiru rabbakum ya ku mutane ku ne magafara ubangijin duk abin da kuke kuna cewa kun tuba Allah zai yafe muku abin abun Allah shi Allah ba riko gare shi ba ba irin dan adam bane Allah baya riko baya mai da martani in kaga Allah ya fi shi da kai baka tuba bane amma idan ka tuba Allah sai ya dawo ya ci gaba da mu'amala da kai ta mutumin kirki amma nisa da Allah zai da kai da jefa ka cikin bala'ai to baka tuba bane kawai amma idan ka tuba Allah sai shiga cikin rayuwar da ba albarka ce to yake ta duk wancan laifin da kai karku kalle shi abin da ake bukata ku tuba kawai wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi sanan ku tuba zuwa ga Allah inna rabbi rahimun wadud yace ubangiji na rahim ne mai yawan jirgi wadud ko mai yawan nuna soyayya ne ga musulman wannan sifar Allah ce an gane ko rahimun wadud mai yawan jirgi sannan mai yawan kauna ga musulman duk mai imani Allah ya kaunarsa kuma Allah ta'ala ba zai sa ya taɗe ba a rayuwarsa in dai kana da imani akwai kauna ta musamman da Allah ta'ala ya yi ma Allah ya kama arziki da imani daga nan ba قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز bayan ya musu wannan wa'azi ya jawo hankalinsu tuba kar su damu abinda suke a bayan Allah zai yafi kamar dai za su zo su mai kauya ya suka sa cewa ya shu'aibu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqul wannan abin da kake faɗa ba ma ganewa ba surutun ya yawa wallahi ba ma ganewa ka dame mu shine ma na buƙo kasiran min mata ku ai duk abin da kake faɗan nan wallahi mu yanzu ka ishe ba ma ganewa ma an fahimta shine ma na buƙo kasiran min mata ku wa inna lanaraka fina da'iba kai mu fa goma kai mai rauni ne ba ya ishe kaga haka sai ce masa wa inna lanaraka fina da'iba wallahi mu agun mu kai mai rauni ne ba abin da kai tsoki saboda ka wannan surutun ya ishe wa mun shiru kawai ka kyale mu mu yi abin da muka ga dama kai hasali ma walau la rahabuka ba dan kana da dangi ba muna ganin kunyar su wallahi la rajamna ka da mun jeje ka wallahi kai kai dan dan uwan wani ne ba wani bane dan uwanka an bayyana ai dan kana da yan uwa su wani da wani da wani a gari wallahi darajar su kace kawai amma ba don su ba wala da tuni mun maganin da yi ne walau la rahadu kallan jamna wa ma anta alina bi azim kai wallahi ba wani buwaye bane abun wala ba kai sako bai ba suke fada wa annabin Allah wannan magana ta rashin kunya an fahimta daga nan me yace da su قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط annabi shaibu alaihi salam ya cewa ya qaumi ya ku mutane na arahati azu alaikum yanzu dangi na da yan uwana su ne suka zama buwayayyu akan ku akan Allah yanzu har kun bi ganin darajar su akan Allah kin arahati azu alaikum min Allah yanzu an haɗa ku da Allah zai iya kama ku ya muku azaba har kuke maganar wasu dangi na yanzu dangi na sun fi Allah ya abun kenan wata kastumu wara a kuma zahiriya kuka riƙe Allah da dokokin sa kuka jefa shi a bayan bayan ba ku kulawa ba ku san girman sa ba ba ku san matsayin sa ba har ma kuna cewa dan wani dan wani kuka bari ba dan Allah ba yanzu har dan adam ya fi Allah abun ku inna rabbi bima ta'maluna muhitu kusani ubangiji na ya kewaye duk abin da kuke aikata duk abin kun ga wannan maganganun da tauyewa mutane kayan abu da cuta wallahi ubangiji na komai ya sani saboda ka in za ku yi ku yi akan sani za ku je gun da Allah zai muku ardin abin a buciro da abin ku ta abin da kuka kuma a ranar za ku gane wa'azina da ku dauka da muku amfani daga nan mu bi ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب نعم
وارتقبوا إني معكم رقيب annabi shaibu alaihi salam ya ci gaba da cewa wa ya komi amalu ala makanatiku to tunda abin ya kai haka na ce kunci na faɗa muku gane ba har ma kuna mun barazanar kisa da jifa to ku je ku yi aiki bisa halin ku da kuka fahimta tunda dai kun ki karɓar wa'azi duk abin da zan faɗa na riga na faɗa dan saƙon Allah ne ni ga abin da Allah ya ce faɗa ku barka za ku barka tunda har hakan ta kai kun ki ɗauka to imalu ala makanin kowa ya je aiki bisa matsayinsa da abin da yake gani shine daidai a gunsa inni amilun ala halin kuma ni ma zan ci gaba da aiki bisa halin da Allah ya sa zauna a ciki bisa kuma fahimta ta da matsayina fa sofa ta adamu ko sofa ta adamu wallahi da sannu za ku yi sani wannan sofa lil mustaqbal kun ga wannan magana da nake faɗa muku wallahi tallahi sai kun ganta a gobe kiyama yine ma'ana sofa ta adamu za ku gane na hane ku mummuna abu kuke hannu za ku gane san zuciyar ku ya fi iyama tana tsayawa za ku fahimci abin da na faɗa mawa gaskiya ne ke ne sau ta alamun man ya ci azabin yi kuzi kuma za a gane waye azaba ta wulaƙanci za ta zo masa wa man huwa kazi za a gane waye makareci ni da war ta ku je ku saurara in taziru aqibatu amrikum ku je ku saurara ku ga me zai zo ƙarshen al'amari in ni ma a kuma raƙi ni ma ina nan ina jira na ga me zai zo ƙarshen al'amari na wannan shine magana ta ƙarshe da alibi shari'a ba rasu an fahimta in an yi an yi an yi an yi an faɗi gaskiya an yi a ɗauka to sai a ja layi shi wanda ya aiko a faɗi gaskiya yana ji an fahimta to daga nan me faru kuma
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا na'am نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا na'am وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين Allah ta'ala ya ce walan ma ja amruna ai walan ma ja hala ihi- walan ma ja amruna bi ihlaki to magana ta kare Allah ta'ala ya ce duk yale su zan yi maganin su ai sai Allah ta'ala ya turo musu halaka irin ta wadancan mutane kaga dama ya ce kar ku yadda ba an yusiba ku misla ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qauma lutin minkum bi ba'id kar ku yadda ba irin wadancan abin da ya halakar da wadannan kar ku kama hanyar ko je bakan ku a cikin shi to gashi abiya ba ruwa abin da yake faɗa ba su ji ba Allah ya ce yayin da al'amarinmu na halaka ya zai ke musu naitaina shu'aiban sai muka tsayar da annabi shu'aibu alaihi salam wallazina amanu ma'a da shi da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da wani cin kai daga gare mu inji Allah wa akazatil ladina zalamu sai'a su ma irin abin da aka yi wa mutane annabi salihu haka aka yi musu. tsawa aka yi musu gaba mala'ika jibril ya zo ya musu tsawa ah su ma ba su yi wa annabin Allah tsawa ba ai an da zawa bin nisan amana irin abin da suke wa annabi sha'ibu na rashin kunya da magana ta rashin ladabi to sai Allah ya ce wannan kunnan shi ma ya ji abin da baya so ba kun sa annabi na ya ji abin da baya so ba kun sa shi damuwa da bakin ciki to kuma sai kunnan ku ya ji abin da baya so sai aka turo mala'ika jibril alayhi salam ya musu karaji a bayan garin gaba ne ko ya mutu fa akadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimina sai sun waye gari kowa ya yi nil down a kan gwiwar sai mutu duk an zare musu daga mata domin ba a taɓa Allah a wani lafiya ba a taɓa shari'ar Allah a wani lafiya ba a taɓa annabin Allah a wani lafiya ba a taɓa addini ko ma'abocin addini a wani lafiya wala ba zai ba duk abin da ga ana yi ta lalabe kamar su ke Allah ya yi duk wanda aikinsa akwai cin mutunci wa addini ko ma'abota addini wallahi ka kirga mai lokaci ba inda zai je sai Allah ya nuna musu karshen shi to Allah ta'ala ya nuna musu karshen su ya halaka su fa asbahu fi diyarihim jasimi daga nan ba كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود Allah ce ka allam ya gano fiha a ita waccan al'umar ka allam ya kimu fiha kamar ma ba ta ba zama a garin ba masu rashin kunyar je ga suna ai sun ce kaza ba dan dangin ka ba kaza kaza kaza to Allah ya ce kamar ba a taba halarta ko a garin ba ini ka allam ya gano fiha ka allam yuqimu fiha kamar ba kowa ba taɓa mutum a garin ba Allah ta'ala yake cewa ala bu'udan li madina haƙiƙa nisa daga rahamar Allah ya shafi waɗancan mutanen da na Madina kama ba'i da Samud kamar yadda Allah ya nesanta mutanen Samudu mutanen Annabi Sa'id daga rahamar Allah to haka su ma mutanen Madiyan mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salam haka Allah ya nesanta su daga rahamarsa yadda aka yi wa wancan tsawa haka aka yi masa tsawa yadda aka ce an nisanta su daga rahamar Allah su ma haka aka ce an nisanta su daga rahamar Allah domin aikin su ya kusa zuwa da sun ya kusa zuwa daya da mutanen annabi salihu da mutanen annabi shaibu alaihi salam duk irin halaka ɗaya Allah ya musu tsawa aka musu ka mutu gaba daya ai halakan limadina kama ba'id kama ba'udat ai kama halakati samud inda Allah ya halakar da mutanen Samudu mutanen Annabi Salihu alaihi salam haka Allah ya halakar da mutanen Madian mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salam wa tashbih malici kamanta wanda Allah yi da yace kama din kama din wannan kafin da ta kafu tashbih kafin ne da ake kamanta abu da shi to kamantawar an halaku kullu minhuma bi sayha sai malici dukkan su biyun gaba ɗaya da tsawa Allah ya halaka su kawai amma yanda shine kamar da ake yi su tsawa su ma tsawa a bi kasar la'ayi baƙudat an karanta da baƙudat kuma an karanta ba'idat baƙudat da ba'idat duk an karanta ma'ana nisa daga rahamar Allah ya tabbata ga mutanen madayin kamar yadda Allah ya nesanta samu dawa daga rahamar sun mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam a mahimta to wannan ita ce kisar annabi shu'aibu a wannan sura kuma Allah ya taimake mu ta zo ƙarshe kuma lokaci ya ci mana farkon ta zuwa ƙarshen ta mun samu karatu da yake nan Allah ta'ala ya mana albarka ya ba mu ikon gane gaskiya ba mu ikon aiki da ita ya ba mu ikon gane ƙarya da guje mata Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya samu gama da duniya lafiya Allah ka samu na cikin bayanka da ka musu rahama a wannan wata mai albarka ka yanta su ka yafe musu da basu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah dukkan wanda ya zo wannan ku Allah ta'ala ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ka haɗa mu a ranar gaba ɗaya Allah bukatun mu alkhairi ka biya mana dukkan masu neman adoyi a gare mu da mu da su Allah ka biya mana bukatun mu alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam.
akwai tambayoyi takaitattu da kuma neman addu'o'i kamar yadda aka saba. Ah tambaya na farko yana cewa malam wanda yake cin haram yake shan haram ko baya kiyayewa daga abin da yake afkawa na haram ɗin ta kowace fuska kuma yana aiki da ta'ammuli da haram shin wannan ya halatta a ciyan kansa ko a bi shi sallah
to wanda yake mu'amala da haram abincinsa abincinsa mu'amalarsa kuma ya ji cewa wannan haram ɗin ba daidai ba ce to daga cikin irin tsarin da ya zama wa'azi game da shi akwai kawar cewa an gane ko duk mutumin da yake bayyana sabon Allah an an an ya iya tuba to halal ne ya kaurace masa a fita harkar sa kawai wannan an kaurace masa sai ya ji zai iya tuba ya bar abin an bayyana yi ma wani tsari ne na wa'azi wannan in wani abokinka ne aikin sa haram a kullum kuma an yi an yi an yi daina ne daina ba an yi wa'azin ya iya tuba sai ka ce to wani da kai da yau jikin ba wata hudda da za ta kara hada mu da kai domin kai mai sabon Allah ne kana bayyana wa Allah sabo an fahimta shi ne malami aka da yake ishara da shi wai jibu hijranu yace ya maza ma wajibin kaurace masa inda har iya bayyana sabon Allah kuma iya cin haram magana ta bin sallah in an limami ne rajibi ko kuma haka limami ne dan dan zayin ruga to da zaka iya barin sa in limami ne ma rajibi to dole a masa wazi idan har abin da yake ya bayyana haram ne karare yake yi dole a zauna da shi in ya ƙi tuwa za a yi shi domin ita sallah tana buƙatar kamala tana buƙatar mutunci duk mutumin da yake sana'a ta haram a ce mai sai da giya ne mai cin haram ne mai cin riba mai cin rashawa a bayyana kuma yake yi to wannan baya ci baya baya baya da cin tsari ya ci iya jagorantar addini ba zai ba domin kamar iya katin su din addini ne addini ya ciki kuma iya kare abin da ai ga abin da annabi shi faɗa ne wa ma uridu an ukhalifakum idan ma anhakum an ba zan ce kar ku bari ne je ne ba ba ba tsari na bari saboda duk wanda har iya da martaba ta jan sallah da limanci to wajibin sa ne duk abin da ya bayyana har ne kauce masa in kuskura kwarai ne na yau da gobe da dan adam ne zai yi amma haram karara musamman abin da ya shafi na ci da sha ko fin harkar neman kudin sace duk haramun ne kuma ya sani to wajibi ne kawai da wannan baya cikin kamala da ake cewa ake son limami ya kasance da ita a cikin tsarin da ake da mutum zama liman musalla wannan shine insha Allah abin da za a yi wasu alaikum
Allah ya saka rafsani sai kuma a karkashin wannan tambaya ya ce malam menene hukuncin a kudin da ya baka ta haramun din wanda kai kuma baka san cewa ta haram yake samu ba ba ruwanka an ba kudi ya karba kawai ba ruwanka da mai ciki ba a ce ka bincika ba wani idan ka samu kuɗin da ka bani ba ta tambaye ka ba in an ba ka kuɗi in ka kana da bukata ka ba in ba ka da bukata ka ce alhamdulillah na gode amma ba a tilasta ka dole sai ka tambaye ina wani ya samu kuɗin sai baka ba wannan ba ake ka bane kuma ƙarya ma kake a wannan zamanin za ka ce wani ina wani ya samu kuɗi kai ba dai ba da kake ma Allah ya samu ka Allah wallahi wani imani gare ka yanzu ka ce ba kuɗi ka ce ina ka samu a wani wajen da wannan ba na'am
mai tambaya na gaba ya ce malam menene hukuncin wanda mani ya fita daga jikinsa kuma yana azumi kuma yana a halin farke idonsa biyu ba bacci yake ba ta wace hanya ya fita shi ne magana in ta sha'awa ce ya fita to sai ta yi azumi 61 in dai sha'awa ce da gangan ta sa mani ya fita daga cikin mai azumi ya kamata idansa biyu to a mata albitin sai ta rama azumi 61 an fahimta wa'ansu idan sun tsorata haka tsoro ya zo maniyya iya fita daga jikinsu ko wata fargaba haka to irin wannan baya cin abin da mutum zai karba amma fitar mani da sha'awa ta jin daɗi da azumi kuma da rana to tabbas sai mutum ya rama azumi 61 sannan ya ɗauki nan zama ta wace hanya manin ya fita to ina ban tambaya idan ta hanyar sha'awa ne to ga abin da yake gani ko ga abin da yake gani wannan shi Allah wa Allah
to Allah ya saka da alkhairi sai tambayar su ta gaba ya ce malam game da tahiyatul masjid ni ne na fito daga wani masallaci wanda da na shiga wancan masallacin na yi tahiyatul masjid da na zo nan wannan masallaci ma sai na sake yin tahiyatul masjid ko wancan ya wadatar a to ai ba dole bane lada ne in ka ga da dare sai ka iya yawa lada ne ake samu ai ba ake dole bane in ka yi a wancan in ka zo nan ma kai lillahi Allah zai baka yawa shine ai irin waɗannan abubuwa ba na wajibi ba za a ce in baka yi ba kai zunubi amma sunna ce ta manzon Allah mai karfi in ka shiga masallaci kai lafiyar raka yi mai zaman ka wannan shine na sai tambaya ta gaba yana cewa malam mutumin da ya sha azumi da gangan a na ramadan idan ya zo zai rama kafaran azumi 60 nan a jere zai yi su ko kuma zai rinka hutawa to waye ce masa ma in an sha azumi da gangan ka fara ake nema azumi kawai waye faɗa ma mata shan azumi da gangan iya iya fita kai daga musulunci ba wallahi iya iya fita kai daga musulunci da gangan kawai da rana da ramadan da gangan ba mantuwa ba ba larura ba ba tilastawa ba ka ci abinci ko ka sha ruwa wallahi akwai malaman da suka ce kamar musulunci ba ma bukatar da kafararka ni Allah zai da kafararka wannan shine hadarin kuma kace da gangan da gangan kace ka sha azumi da gangan kafara sai irin wadannan abubuwa kamar fitar bani da gangan shi ma ko abin da ya kama da wani amma ba ci da sha ka bude baki ka ci abinci ko ka sha da gangan akwai mutane da suka ce ma ba ma bukatar kafararka ba su ba a san ka jira ka yadda Allah da kai kawai shi farko ne ka tuba ake so ka yi nadama ka yi nadama akan abin da kai ta kuka kana istighfari in Allah ya ga tubanka da gaske kake zai iya yi masa sai ka fara daga baya wannan shine insha Allah wallahi na'am sai mai tambaya na gaba yace malam mu ne muna tafiya a kwale-kwale daga wani waje zuwa wani waje